إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وكثرة السؤال قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانا عن سهيل قوله عن سهيل قوله قيل وقال يريد قيل وقول جعل القال مصدرا يقال قلت قولا وقيلا وقالا وفي قراءة عبد الله بن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قال الحق قال في قراءة ابن مسعود وفي قراءة ابن عبد الله بن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قال الحق قراءة إذا لم تكن تعرفها فاحفظها الآن وقيل في قوله قيل وقال وجهان أحدهما hikayatu aqawilin nas wakila wakala shine a ta yi wannan ya ce kaza ai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a kara imama yanayi mutane su fita cikin hayyacinsu ana cikin firgici ana neman kwanciyar hankali ana neman nutsuwa da ka ji magana kai ma ka yada da wannan ya buga ya buga facebook ya buga kaza kaza kaza kaza kaza mut komai rayuwa ya rikice kowa rayuwa ta rikice kowa ya rasa me yake ciki duk masifar da aka shiga ciki ba za a iya fita ba sai kuma a kirkiro ta masifa to kai ma da kake yadawa kana ciki mala'iku na rubutawa wa ahlifihim wal bahthu anha ana bincike me aka ce yau me aka yi nan ya aka yi nan ya aka nan sa'annan kuma Allah ya zargi Yahuda ce samma'una lil kadhib samma mahallin shahid shine samma'una lil kadhib فيقول قال فلان كذا وقيل لفلان كذا وهو من باب التجسس المنهي عنه yana cikin tajassusi abinda aka hana وقيل هو فيما يرجو إلى أمر الدين وذكر ما وقع فيه من الاختلاف يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعه aka ce abin da ya shafi addini da ka ji magana ba ka tabbatarwa tun da kana son shi ka yada sai ka yada wannan maganar sai ka ɗauki wannan maganar sai ka ga ita tafin maka tun da ranka na so wala ya fata limaudi ilkhtiyarihi min tilkal aqawil wa qawluhu wa ida'atal mali da tozartar da dukiya qila huwa al-infaqu fil ma'asi aka ce ciyar da dukiya a cikin sabon Allah wa huwa sarafu allazi nahallahu anhu wa yadkhulu fihi al-israfu fi an-nafaqati fil bina batar da dukiya a cikin yadda ake ta gine-gine kenan ko wa mujawazati wa mujawazati hadd al-iqtisad fihi fil fil malbas wal furush wa tamwih al-awani was-suquf bil-dhahab wal-fidda wayan abubuwa da ake wajen riguna wajen tufa wajen gine-gine wajen abubuwan cin abinci ma'ana abinci aka ce ka ci kana bukata cin abinci kake yi shekaru 60 baya duk wanda ya san shekaru 60 zaka je ka sayi shinkafa sai a zuba maka cikin me ganye a ba sai ka ba lokaci cikin ganye ake zuwa baka taba waye ya gani ba ku gani ba dukkan ba ku gani ba a cikin ganye za a zuba maka eh gan shinkafa din nan da ake sayarwa cikin ganye ake sakawa eh haka ake in budurwa ta tashi kafin ta kosa a sai da gira ko sai da wani abin in budurwa ta cika ta kai daga nan sai aure sai ta koma sai da shinkafa shinkafa cikin ganye ake sawa wa yadkhulu fihi su'ul qiyami ala ma yamlikuhu min ar-raqiqi wad-dawabi hatta yadhi'a wa yahlika وقسمة ما لا ينتفع به ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤ والسيف يكسره والحمام الصغير والطاهونة الصغيرة التي تتعطل منفعتها بالقسمة واحتمال الغبن الفاحش في البياعات ونحوها وقيل هو دفع مال من لم يؤنس منه الرشد aka ce tunatar da dukiya in aka ce fa in anastu minhu rushdan kai baka ga ya kai wannan ba sai ka dauka ka bashi قال الحسن في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال صلاح في دينه إن كو يا حنكلي ينا يا يا حنكلي سيكو باش وحفظ لماله وقوله وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم بالشرع أنا روكا متاني كتنسو أنا نيمان كتنسو الشرعي to roko din aka ce rokon kudi abinda kai ka sani wanda zai zo to roko ya shigo yanzu kala kala da dabara da menene da tallata addini da sai da addini don roko ake nema ake an fahimta wa tarkil iqtisad fihi ala qadr al hajati wa qad yakunu min as-su'ali an al umuri wa kasrat al bahth anha kama qala ta'ala لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وقال ولا تجسسوا وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله yana cikin almutashabih cikin abin da aka ce a yi imani da shi abin da farkon wannan magana shine in baka yi hankali ba cikin addininka mutum zai ɗauko aya ko ɗauko wani abu matsala cikin alkur'ani ya rikita ma lissafi shi ne imamu malik ya ce ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani duk abin da kake so zaka je ka debo ka je to shi yasa aka ce ku kama su da sunna su zo sun suka ce ku ce mai manzon Allah ya ce hadisi kaza ya ce hadisi ka to su ba san wannan ba fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال الحسين بن مسعود قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد ابن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقيل ابن الأزهر ابن عقيل الفقيه البلخي قال حدثنا الرمادي أحمد ابن منصور قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد ابن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الإرباد بن سارية قال أن داو كان حديث العرباض ابن سارية الصحابي الجليل يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح منذ الله يمنى صلى الصباح fawa'azana sai ya muna gargadi ya muna wa'azi ya sana ilmantar da mu ya karantar da mu mau'izatan baliga ya muna wa'azi mai kai matuka kai kana jin wa'azin nan sai ka sai ka ji ranka ya baka cewa anya ko ba wata matsala a cikin wannan maganar ba wani abu da zai faru zarafat min hal'uyun muka duk kowa idan sai zubar da hawaye wa wajilat min halqulub zukata duk suka kare fa qala qa'ilun ya rasulallah sai wani cikin sabai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka annaha mau'izatu muwaddi'in kaman wannan wa'azin wa'azi ne na wanda ke bankwana kaman wa'azi ne na bankwana don ya dau wani salau ba ba yadda muka saba ji ba fa ausina shi sa fa bi sababi zalik ausina saboda haka kai muna wasiya faqala sai ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a ina muku wasiya da jin tsoron Allah da ji da bi wa in kana abdan habashiyyan misali ka koda wanda aka dora akan ku abinda ba a so shine rarrabuwa da tashin hankali da fitina duk yadda za a zauna lafiya yadda abinda shari'a take so kenan fa innahu fa innahu tabbas cewa yadda al'amarin yake mai ya ishminkum duk wanda ya rayu a cikinku fasayara ikhtilafan kasiran duk wanda ya rayu a cikin ku bai ce fasaufu ba yace bai ce yara ba yace bai ce saufu ba yace fasayara zai ga sabani mai yawa sabani mai yawa ina ma na sabani mai yawa duk mas'ala ta tashi sai gaga ko wannan ya sa son zuciyarsa wannan ya sa son zuciyarsa wannan ya sa abin son ransa sabanin kenan ko ko da matsala ɗaya ce kuna ganin ku kaza kaza kaza ne ku kanku kuna sa sabani a cikin fahimta a cikin son zuciya a cikin son duniya to shi yasa sai manzo Allah ya ce mi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ina mana alaikum bi sunnati waɗanda ba su bi sunna ba aka ce musu me bid'a ba haka bane ba to wayanda ke bin sunna kuma manzo Allah ce sunnati sunnan manzo Allah ita za mu bi ko sunna khulafa'ur rashidin Abubakar da Umar Uthman wa Ali saboda za a zo sunnan kanta za a zo a fatatta ka za a zo a maida ita kaza kaza kaza kaza kaza ba sunna ka za mu bi ba ba sunna ta za a bi ba sunnar manzo alaikum bi sunnati sunna ta ni manzon Allah wa sunnatil khulafa'ir rashidina da sunnan kuma kulafa'ur rashidina abubakar wa umar wa usman wa aliyu wa fi riwayatin alaikum billazain min ba'di abi bakr wa umar wa hadha min bab dhikri fard min afrad al-ami bi hukm al-ami yu'akkid wa la yukhassis ba ke ban cewa ke ba yana kara nuna karfin sayyidina abubakar da sayyidina umar a cikin sahabbai ke wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya kawo ina mana alaikum bi sunnati manzo Allah ce ku bi sunnata ni sunnar manzon Allah shi yasa ko ka zo ka ce kai kana sunna aikin ka za a duba sunnar manzo wacce a ce wace sunnar sunnar manzon Allah ko sunnar ka take kake kake tallata kanka maimakon ka tallata sunna sai kana tallata kanka da sunna sa'an nan kuma shekaru hamsin ma aka karanta wal'akulu biddini wal'akulu bishafa'ati ina mana wal'akulu biddini ina mana ci da addini yanzu in ka kalli wannan sai ka tabbatar da mutane cewa lallai manzon Allah ya san abin da yake fada ya ce alaikun bi sunnati sunnar da kake cewa kai sunna sunna din nan sunnar ka ce ko sunnar manzon Allah saboda kowa ya zo cikin tafiya ya kauce da sunnar manzon Allah ya kawo sunnar sa shi yana tallata kanshi yana tallata abin da yake so da sunan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake yi da sunnar nan haka manzon Allah yake ashe bi sunnati din hadal mafhum wannan mafhum yana da ma'ana abinda kuke yi da sunna haka manzo Allah ya da sunna haka sayyidina abubakar yayi umar usman ali haka abu huraira yi haka abdullahi dan umar ibnu abbas sahabbai suka yi har abada har abada ba haka suka yi ba shi yasa kada a daina dan Allah a daina bata sunan sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a dauke ta a maida ita abin wasa abin son zuciya a bar neman duniya duniya suka bari aka suka je yaki a kashewa ne a yankewa ne a yi menene da menene duk suka bar shi saboda kare wannan sunna su ima duk manyan malamai da sahabbai tabi'ai har kan su imamu malik manyan malamai duk duniya suka bari suka rike suka kare darajar sunna har ta kawo dan me kai za ka dauki sunna kana neman duniya kuma kana cewa kai sunna kai sunna kai sunna sunnar ka ce ko sunnar manzon Allah mu dai sunnar manzon Allah aka ce alaikum bi sunnati bi sunnati alaikum alba'u sunnati al-idafa ila rasul sallallahu alaihi wasallam ashe manzon Allah ya sa akwai wani lokaci zai zo sunnar za ta za a kekkece ta a rarraba ta a maida ta kaza kaza kaza to ya zaka yi sai ka bi da manzon Allah ana fahimta ana fahimta ya haka wasu natil khulafa'in rashidina almahadiyina kaga sunnatu al-khulafa ar-rashid almahadiyina su shiryarwa suke yi wa addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla bid'atin dalala har sunnar da ake faɗa ɗin ana shi ana bid'a a cikin sunnar ana bid'a ba ku sani ba kun sani ko ba ku sani ba eh in dai sunnar manzo Allah ce karke to ba za ba yanda za ka bid'a amma in ka sa son zuciya kai ma ka sa ka sa in ka sa son zuciya ka shiga kai ma ka kauce hanyar sunna shi yasa manzon Allah ya ce mu alaikum bi sunnati duk wanda yazo kuri mu ahli sunna mu ne yan sunna ka ce sunnan wacce wacce sunnar ta manzon Allah ko ta khulafa'ur rashidina ko sunnar ku yan bana kuma komai fili yake fa ba abin da yake komai fili yake abinda ake tun abinda ake shine musulmi ne mu kowa duk kowa duk musulmi musulmi ne sauran wani abin da kake so ka kara ma kanka din ba da da'awa yake zuwa ba aiki ke tabbatar da shi aikin ka shi zai tabbatar da shi an fahimta hadha hadithun hasanun sahihun hadha hadithun hasan wal irbad min sariya yukanna abana jihin as-sulami wa yuqalu al-fazari qawluhu wa in kana abdan habashiyyan يريد به طاعة من والله الإمام وإن كان حبشيا ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا بابن دعك نفي بكينكو وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش أو ذكر ذلك على طريق ضرب المثل أكتش مثالي أككاو ai akan kawo misali da abin da watakila hankali ma ba zai dauka ba ko fa innal masala qad yudarbu fi shay'i bima la yakadu yasihu fil wujudi kama yura man bana masjidan walau ka mafhas qatatin bana Allah lahu baytan fil jannati wa nahu zalika min al kalam wa qawluhu fa innahu may ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا إشارة إلى ظهور البدع والأهواء إشارة ila zuhurul bida'i ishara ce na cewa bid'o'i za su bayyana wal ahwa'i da san zuciya mana duk san zuciya ya shiga cikin mai kenan sunna ko bid'a duk san zuciya da aka rataya shi da addini cikin addini ko karantarwa ko ilmantarwa ko menene ko menene ko da'awa ya zama ne ya shiga cikin zai shiga cikin sunna ne shi kenan wallahu alam fa amara bil zumi sunnatihi kaga yace fa amara bil zumi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rashidina wa tamassuki biha bi ablaghi wujuhil jadd wa mujarabati ma udisa ala khilafiha anisaci duk abin da aka kirkiro sabanin sunna da azara an faɗi wannan magana sai kwakwalwa ka ta je wani wuri nesa inda kake son ta tafi tana kusa da kai an fahimta wa fi dalilun ala anna al-wahida min al-khulafa'i ar-rashidin idza qala qawlan yace wannan hadisin na nuna cewa in mutum cin Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ya faɗi magana wa khalafahu ghayruhu min as-sahaba wani cikin sahabbai ya saba ma maganarsa kana al-masiru ila qawlihi aw la sai a dauki maganar abubakar ko umar ko usman ko aliyu saboda me wa ilaihi zahaba shafi'i fil qadimi wa arada bi muhdathati al umuri ma uhditha ala ghairi qiyas asl min usul ad din fa amma ma kana mardudan ila asl min usul ad din falaysa bi dalala qala al shaykh wal hadith yadullu ala tafdil al khulafa ar rashidin ala man siwahu hadisi yana nuna cewa khulafa'ur rashidina sun fi kowa bayan annabawa da manzannai sun fi kowa da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa duk wata hayaniya da za ta zo sai kaga mutum yana nuna cewa shi ba da hankali ko jahili ne ko ba shi da albarka ko bai san abin da yake ciki ba ko ko sa shi aka yi ko goyon bayan wani abu yake yi saboda abu ga abu ya riga ya tabbata an fahimta على من سواهم من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليهم فهؤلاء وأن متاني هداهدو أفضل الناس سوني في يمتاني باين أن بعد منزلني وترتيبهم في الفضل jerinsu a cikin fifiko kamar yadda ya zo a cikin khilafarsu ka tartibihim fil khilafa fa afdaluhum abu bakrin har ana da kasa duk wanda ya zo akwai waɗansu matsaloli da ba a fahimtarsu akwai wani kana sukan shi ka so tona bakanka asiri an fahimta duk duniya su taru yanzu su ce sayyid na abakar kaza kaza kaza kaza to shi me sai Allah ya canza abin da ya ba abubakar din saboda kai thumma umaru sa'annan sayyid na umar thumma uthman thumma aliyu haka ahadus sunna suka yi ijma'i cewa bayan annabawa da manzannai babu sama da waɗannan guda hudu sa'an nan suka shiga kuma ciki sahabban manzon Allah wanda suka yi uhudu wanda suka yi kaza fatuhu makka wanda suka duk suka bayyana falalan kowa da kowa amma waɗannan guda hudu su ne sama da kowa bayan annabawa da manzannai abubakarin wa umar wa usman wa aliyu bi ijma'il umma kuma haka ya kasance suka yi khilafansu to yau shi wani zai zo yana magana a game da su ka shaurare shi wai ka ji ma wani abu a tsakar a cikin zuciyarka yana tuna ma kansa asiri ne wa kama khassa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haula min baini sahaba bittiba'i sunnatihim manzo Allah ya kebance waɗannan guda hudu cikin sahabbai a bi sunnan su wa khassa min bainihim ababakr wa umara a cikin su hudu din kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da karfafa biyayya ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar fi hadisi Huzaifa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala iqtadaw bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar wa kana ibn Abbas idza su'ila an amrin Abdullahi dan Abbas in aka tambaye shi wata mas'ala wa kana fil Qur'ani akhbara bihi yasa in akwai mas'ala cikin Al-Qur'ani sai ya faɗa فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به إن با أسامو تكن القرآن با ينا لنسي حديثي لك منظور الله صلى الله عليه وسلم سيفتا فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر إن بي باش لنسي لك منظور الله سيتتمي أبو بكر يفتا مي عمر يفتا فإن لم يكن قال فيه برأيه إن بابو تسي اجتهاد شما يفتا أنجل دبين إلمي كيرو haka ake ladabin ilimi wa qala ubay ibn ka'ab inna iktisadan fi fi sabil fi sabilin wa sunna ubay ibn ka'ab yace tattali iktisad fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilaf sabil sunna waye mutum yayi tattali yayi aiki komin kankantarsa akan sunna ya fi ka je ka bata lokacinka a cikin bid'a komin yawarsa wa mithluhu an ibn mas'ud yace an samu irin wannan magana daga Abdullah ibn Mas'ud wa qala ibn Aun thalathun uhibbu li nafsi wa li ikhwani abubuwa guda uku ina son su makaina kuma ma ɗan uwana musulmai an fahimta wanda kuke kake jayayya da shi din nan abinda zaka duba asali musulmi ne ko kafiri ne in musulmi ne hakkokin musulunci yana kan shi yana kanka amma in kana son ka ji sauki sai ka fara fitar da shi cikin musulunci don ka samu daman fada abin da kai su kai da aka ce kai da aka ce ka shigar da mutane musulunci sai ka zo kana fitar da su yaushe za ka gaba fitar da su sannan ka shigar da wa'insu abin da nake so mu shine guda uku هذه السنة أن يتعلموها إن سن وأنا مسلمين سكوي سنة ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموها هكا القرآن سنمي فهمتا القرآن ويسأل عنها ويدعو الناس إلا من خير ya rabu da su rabu da mutane sai dai in alkhairi ne za su kai musu wa qala al-auza'i khamsun kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam auza'i yace abubuwa guda biyar haka sahabban manzo alkan su sahabban manzo Allah suke luzumul jama'a daya wattiba'us sunna na biyu wa imaratul masjidi wa tilawatul qur'ani wa jihadun fi sabilillah وجهاد في سبيل الله باب رد باب رد البدع والاهواء باب اللي يزو رد بدعة da kuma son zuciya al-ahwa in suka kawo bid'a ce sai al-ahwa al-ahwa bid'an kanta ba son zuciya ba ce ba to me yasa suke kawo al-ahwa kai ma da kake jin kai ba dan bid'a bane sai kai taka tsantsan kana shigar da sun zuciya kai ma ka kauce mas'alan ba yadda kake so za ta tafi ba yadda Allah ya shirya ta haka za ta tafi قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل wane ne ya fi bata mimmani taba a hawahu sama da wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan ba tare da shirya ba min Allah daga Allah ba tare da shirya ba daga Allah wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce wala tattabi'il hawa wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillahi sai ya batar da kai daga gabarin tafarkin Allah wa qala Allah wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan mahallu shahid kenan bainahum zulman bainahum ay ala ilmin anna al-furqata dalalatun ولكنهم فعلوه بغيا أي للبغي sun sani sai suka yi saboda zalunci wa qala Allah ta'ala allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan allazina wa'anda yasudduna an sabilillahi suke yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan suna son hanya ta zama karkatacciyar hanya qila al-iwaj fi ma la shakhsa lahu al-iwaj shine abinda ba shi da zati يقال في الأمر والدين عوج بكسر العين وفي الجدار والشجر عوج بفتح العين abin da yake zati ne suka ce awaj abin da yake ma'ana ne suka ce iwaj wa qala Allah innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama rarrabe hum ahlul bid'i wal ahwa'i وقال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي زينته وحسنه بترقيش الكذب ومنه قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم أي تزينت بألوان نباتها والزخرف كمال حسن الشيء قال الشيخ الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو سعد أحمد ابن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس القاسم ابن القاسم السياري بمروى قال حدثنا أبو الموجه محمد ابن عمرو الفزاري قال أخبرنا عبدان ابن عثمان قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ina ma na wannan magana wanda duk ya kirkiro wani abu a cikin addininmu da ba shi cikin addini wa huwa raddu ba za a karba ba an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه من أوجه عن إبراهيم بن سعد وقال عبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها ورواه جابر جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة إلى معنى كل بدعة ضلالة hukuncin baya tsayawa kan abin da kai ka riga ya kayi yanki shine bid'a yanzu in ka kirkiro kai ma a cikin hanyar da kake tafiya in ka kirkiro wani abu shi ma ya zama dalala ya zama bid'a ya zama dalala ba haka bane ba shi yasa ce alaikum bi sunnati qawlu ahsan al-hadi ay ahsan at-tariq wal qasim ibn muhammad bin abi bakr as-siddiq abu bakr al-qurashi wa aisha ammatuhu aisha amma mana yar uwar mahaifinsa kenan قال ابن عيينة كان من أفضل أهل زمانه مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة إهداء أو سنتين ومئة روى عنه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهري القرشي المدني مات سنة خمس وعشرين ومئة ويقال سنة ست سنة ست ويقال سنة سبع ومات ابنه إبراهيم بن سعد سنة ثلاث وثمانين وهو ابن ثلاث وسبعين وله ابنان يرويان عنه يعقوب وسعد wannan babban aiki kenan ya takaita maka in kazo neman tarjaman malamai wa abdan ibn usman ismuhu abdullahi wa abdan laqabun eh قال الشيخ أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال حدثنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا محمد بن الحسين الأعين أبو بكر قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخوة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وإن كان في سند هذا الحديث ضعف لا يؤمن أحدكم لا يكون زي سامو cikakken imani ba hatta ya kuna hawahu har sai ya zo ya zama abin da yake so son zuciyarsa karkatarsa da komai da kursa taba allima ji'tu bihi abin yana bin abin da manzon Allah ya zo da shi ne wa uqbat bin aus fil basriyina wa yuqalu yaqub bin aus as-saddusi ana abdullah bin amr وثبت عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي يا تبت تيوا منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن بني إسرائيل تفرقت على تنتين وسبعين ملة بني إسرائيل سنر الربو ربوا سنتين وسبعين ملة معنا كشي سبعين دبيو وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ya ce manzo Allah ce al'ummata za su kai kashi saba'in da uku kulluhum finnar a azan Allah minan nar illa millatan wahidatan qalu man hiya ya rasulallah qala ma ana alaihi wa ashabi وهذا أيضا في إسناده ضعف ورواه معاوية وقال ثنتان وسبون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب كما يتجارى الكلب أو الكلب الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله هنا معنى وانا مغنى أن يتواقعون في الأهواء za su yi ta fadawa a cikin sun zuciya alfasida wa ya tada'auna fiha tashbihan bi jaril faras suna wannan kira wannan wannan kira wannan kamar yadda dokin yana yana gudu wannan na bin wannan wal kalabu bit tahrik da'un al kalab bit tahrik akwai al kalbu huwa dabba al kalab wata cuta ce da take kama kare in ta kama shi za ta shiga ko ina cikin gashin shi cikin jijiyar ba inda take bari shine aka ce in kai sakaci ka fada wannan kai ma bid'a sai ta shiga maka ko ina ana kiran ka kana kiyawa ma'arufin ne alkalab alkalab kare alkalab cutar mene cutar da suke samun kare ta shiga ko cikin jijiyarsa da duk karkashin gashi su tunana amin amin wa qala ibn abbas amma takhafuna an tu'azzabu aw yuksafu bikum akwa jin tsoro a sauka muku da azaba ko a kisfar da ku an taqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala fulanu ku ce manzo Allah ce kuma wane ya ce ai an ce manzo Allah ce magana ta kare إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي قال رجل لابن عباس أوصني وني فدا ما أبلاد عباس كيمين وصية قال عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع عليك بالاستقامة عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع كبي ولا تبتدع كرك كركرو وقال عبد الله بن مسعود ittabi'u ku yi biyayya wala tabtadi'u kada ku kirkiro faqad kufitum ai an isan maku faqad kufitum ai an isan maku duk abinda za ku yi na ibada ko irin gobe an yi tun daga kan manzon Allah har sahabbai har tabi har zuwa kanku ba abinda aka bar muku to dan me kuma za ku nemi ku kirkiro wani kuna ganin za ku fi sahabbai kenan shedan ne duka yake kawai Allah ya kiyaye وقال هزيفة هزيفة بن اليمان يتي يا معشر القراء يا معشر القراء يا كوتا رمك رنتا على رمومي استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا كميكي أرغاكو أنا قبلكو كبحان ينسكبي وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا in kuka kauce dama ko hagu to kun bata ku bi miki hanyar da aka dora ku akai wa qala ibn mas'ud man kana mustannan abla dan mas'ud yace man kana mustannan duk wanda zai yi koyi falyastanna bi man qad mata kai koyi da wanda ya mutu ulai haka ce imamu imamu ahmad ma ya fada man kana mustannan falyastanna bi man qad mata fa innal hayya la yu'manu lahu al fitna in za ka yi koyi ka duba waɗanda suka gama rayuwarsu a kan yadda suke suka tafi amma kana koyi da rayayye sai ta yi gobe ya canza ra'ayinsa sai ta yi gobe kaga ya canza sai ta yi gaba gobe ya koma nan sai ka yi kunshi to kaga baka da alqibla kenan a cikin addinin an fahimta to amma malamin da aka ce imamu malik ya tafi wani yayi kaza in za ka yi koyi da shi abinda ka samu din na haka za ka yi haka ba zai taba canzawa ba ko ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wancan daga su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanu khaira hadhihi al-umma sun zamo kasance su ne fiyayyun wannan al'umma abarraha quluban sun fi su zukata masu kyau mai nagarta wa a'maqaha ilman sun fi su zurfin ilimi wa aqallaha takallufan sun fi su kuma karancin daukar takallufinci qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda Allah ya zabe su don su zama sahabban annabin sa Allah ya zabe su don su zama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi su suka dauko mana wannan addini shi yasa su kansu sukan addinin ne su kansu sukan addinin ne su suka dauko wannan addini suka kawo mana sai ka ce musu kaza kaza kaza to addinin ma shikenan akwai magana akai kenan ko to in kai haka nan kuma wallahi sai shedan ya kai ka sukan addini taba addini fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim ku yi koyi ku yi kamanceceniya da kyawawar ɗabi'unsu fahim kanu ala hadiyar mustaqim sun kasance akan shirya mikakkiyar shirya akan haka suka bar duniya an fahimta duk manyan malamai sahabbai da abubuwan da suke faɗa ke yasa in za ka yi ilimi ka yi ilimi wajen wanda suka san ilimi suka san darajar ilimi sun ilimin suke da albarka to shi kenan sai ka ka koshi da abin da ka koshi da shi duk sa'an da aka kawo maka wani abu kuma zuciyarka ba za ta ɗauka ba ba za me shi na faɗa sai ka ji wannan lafiyarsa kalau kuwa anya wannan yana da albarka ko yana da ilimi malami ne ma anya wannan ba anya anya ko wannan ba turo shi akai ba anya sai ka kana wannan suna zuwa maka sai ka ka jefar da shi ka rike abin da yake gaskiya amma in baka san gaskiya ba duk wanda ya zo ya girgiza mai shi kenan sai ga ka sai ga ka abin nan din shi Allah ya kiyaye قال الشيخ أخبرنا أبو الفتي نصر بن علي علي بن أحمد الحاكم التوسي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأسم قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد Allah maɗaukin sarki ya tsinkaye duk zukatan bayinsa fakhtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallama fa ba'athahu bi risalati da kalli zukatan baya duka ce zabi mutum ɗaya a cikin su shine Muhammadu ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi Hashimin dangi Rasulullahi wa afdalul khalqi ajma'ina sai ya ba ya zabe shi ya bashi manzancin sa wanta jabahu bi ilmihi thumma nazara fi qulubin nasi ba'du bayan manzo Allah kuma shi Allah ya hararo zukatan bayi fahtara lahu ashaban tunda ya zabe shi to ya kamata ya zaban masa waɗanda za su rayu da shi don al'amari ya tafi daidai faja'alahum ansara dinihi sai ya sanya sahabbai suka zama masu taimakon addininsa wa wuzara a nabihi da waziran kuma mataimaka masu taimaka ma annabinsa fama ra'ahul mu'minuna hasanan abinda mu'minai suka gani yana da kyau وهو عند الله حسن وما رآه المؤمن قبيحا وهو عند الله قبيح إسناده حسن قال وحدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو أتبى قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي بهذا الإسناد مثله وروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة الله بزي حدا الأمم منظر الله سيسا يساسي إجماع كم أتابا ويد الله على الجماعة أنه الله كما كان تارد جماعة ومن شذ وان يكأيت شذ إلى النار زي كأيت زوا وتعا أذن الله من ظالمين وإن كان في سنده ضعف وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر فقيل له قد مات أبو بكر وعمر فقال فلان وفلان قيل قد مات فلان وفلان قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة شكري جماعة ودخل ابن مسعود على حذيفة أبلا إذا مسعود يشيك وجه حذيفة ابن اليماني فقال أحد إلي فقال له ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم أن الضلالة حق حق الضلالة an ta'rifa ma kunta tunkiru abin da ke bata babban bata tabbatacce mata shine ka zo ka san abin da zaka ke musunta shi ko ka musunta abin da kake san shi wa an tunkira ma kunta ta'rifu wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahidun iyyaka wattalawun canje canje fa inna dinallahi wahidun addinin Allah guda ɗaya ne an fahimta wa qala shuraihun inna sunnata qad sabaqat qiyasakum yace sunna ta riga kiyasin ku da azancin ku da menene ku fattabi wala tabtadi kai biyayya ka bi kada ka kirkiro fa innaka lan tadilla ma akhadta bil asari yace ba za ka taba bata ba in ka dauki asarin ma'ana sunnar sunna وقال الشعبي إنما الرأي بمنزلة الميتة فإذا احتجت إليها أكلتها إيش أي رأي رأي متيك أو رأي شيء أي كمان موشي موشي أي بذاك تموشي بشي إلا رورا تاكا ما كاكا غرغدون أبن ذاك تشين كسا مشي كبري رأي saboda ga nasi ga aya ga aya ga hadisi وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألتي waje a rajulun ila malikin wani mutum ya zo wajen imamu malik fasalahu an mas'alati shi ya tambayi imam malik wata mas'ala wa qala lahu shi imam malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa qala ar-rajulu ara'aita qala malik falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa qala sufyan ath-thawri al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'asiya bid'a iblis ya fi son bid'a da sabon Allah saboda sabon Allah ka san sabo ne kana tuba ko kana shi niyyar cirin kabari amma bid'a da karfi kana faɗa ma akan ta ita ce daidai al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha قال الشيخ واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات معنى دون أهل السنة سبحانه أي تجايي من الصفات وعلى, وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه suka hada kuma a shiga cikin ilmul kalam duk matsalolin na abin da ya kawo suka abin da lalata su kenan ilmul kalam shiga abu da ilmul kalam amfani da kwakwalwa ga nasi سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء ولي تنبي عمر بن عبد العزيز عبد العزيز وانا اب cikin ahwa sun zuciya فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها أما سوى ذلك الزم دين abinda ake so ka rike addininka kamar yadda ka san yaro na makarantar allo wal arabiyu mun mutumin kauye kuma yana kauye shi ba abin da sani sai ya ibadar shi wal amma siwa zalika duk abin da ya ga wannan hayaniya wani hayaniya ka rabu da su an fahimci wannan eh bayan sun yi sun yi ilmul kalam an shiga an fita an shiga an fita suka ce raja'ana ila dinil ajaiz ba da ma qata'ana buhuran duna hunna buhuru ce bayan mun shiga mun fita an yi gashi yanzu mun zo a kan addinin tsofaffin tsofaffi muke mun wannan duk mun bar su ba su da amfani an ta wahala shekaru an yi kokari an yi ta wahala karshe muka zo muka ga ashe duk bata lokaci ne muhammad bello ya faɗi haka manyan malamai gabanin shi duk sun faɗi haka فلما تنبهنا ذكرناه وحده ولم يبق انس دونه وحضور haka suka faɗa duk inda ka je ka dawo karshe ai al'amarin ma ya fi komai sauki don me muka je muka wahal da ka'unan a shiga cikin wannan a shiga cikin wannan da kama ce ba mu samu lafiya ba sauki ba sai da muka dawo kan allah ya ce annabi ya ce ce in ba haka ba tun dare za mu zauna muna auna maganganu kala kaza kila kaza kala kila kala kila har asuba kuma mu rasa me za mu kama a ciki ولم نستفد من بعثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال duk rayuwar da muka yi mai tun ya ce tun da farkon dare za ka zauna kana wane ya ce kaza wane ya ce in ka ce kaza to me yi kaza wane ya ce kaza ya ce har a waye gari ka rasa me za ka kama ya ce ba mu samu lafiya ba mu huce da muka dawo Allah ya ce manzon Allah ya ce sai muka samu natsuwa a cikin zukatanmu muka samu shari'a biyu to kawo shi duk inda ka kai in ba ta ka tsantsan kai ba sai wani ya zo ya rikita ma lissafi suna nan da yawa suna nan da yawa shedan na kara musu yana karfafa su yana buɗa musu abubuwan da suke so kana zaune ka ga abin da ka gama ka ce ya zo ce ai to kaza to kaza kaza fa to kaza a duk wannan shedan ka san gaskiya gaskiya ce kai riko da ita in ka san gaskiya gaskiya ce kai riko da ita duk abin da ya zo akasinta mene اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
a samu kasar biyu ba a samu kasar biyu ba